أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله من قدر الله تبارك وتعالى da ya nuna mana wannan lokaci mai albarka yau muna sha shida ga watan zulkada hijira ran nan muhammadu sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu arba'in da hudu wanda ya daidai da biyar ga watan jun na shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya mun dawo kan karatunmu na bulugul maram min jami'a billatil ahkam muna cikin kitabul jana'iz littafin da yake magana akan jana'iza wa an abi ishaq anna abdullah ibn yazid radiyallahu anhu adkhala al-mayyit min qibali rijlai al-qabr wa qala hadha min as-sunnah akhrajahu abu dawud wa an abi ishaq daga baban ishaq anna abdullah ibn yazid cewa abdullah dan yazid radiyallahu anhu Allah ya ji shi adkhala al-mayyita yana sanya mawaci min kibali min kibali rijlai alqabr wato ta ta bangaren sawu sawayen kabari da wakala hada min sunnati ya ce wannan yana cikin sunna a karajar abu dawu abu dawu da ne fi da wannan hadisi dama a karatun da muka tsaya hadisin da muka gama gabatarwa ya mana magana akan idan an dauki gawa ba za a zauna ba har sai an sanya ta cikin kabarin ta to yau kuma za mu tashi akan yadda za a sanya gawan a cikin kabari din to wannan hadisin Abdullahi bin Yazid yace yace Abdullahi bin Yazid ya kasance idan zai sanya gawa mamaci a cikin kabarin sa yana fara sanya kafafuwansa ne bangaren sawayensa ake sanyawa sannan sai a sanya sauran jikinsa ya ce wannan yana daga cikin sunna to yanayin yadda ake bisne gawa lokacin da aka dauki mutum za a sanya shi cikin kabarinsa to za a sanya kafafuwansa ne za su fara shiga ta bangaren kafansa kafin a sanya tsakiyar jikinsa sannan kansa haka za a sanya to malamai sun yi magana cewa za a duba kuma da yanayin mutumin idan mutumin bashi da girman jiki bashi da tunda dai babu rai a jikinsa dole jiki zai sake to ya kasance za a iya ɗaga shi irin wannan ɗaguwa ɗin a fara sanya ƙafafuwansa sannan tsakiyar jikinsa sannan kansa a cikin kabarin a cikin kabarin nasa amma idan ya zama ɗaukan nasa zai ba da wahala a iya ɗibansa a saka shi a cikin zai ba da wuya to nan suka ce babu laifi kowane bangare aka fara sanyawa a cikin jikin mutum ɗin kowane bangare aka sanya babu laifi amma a fara sanya shi ta bangaren inda za a ajiye gababuwansa wannan aka bi so in ba a samu hakan ba duk yadda aka yi malamu suka ce babu laifi a cikin sa wa ibn umar radiyallahu anhu wa an nabi sallallahu alaihi wa sallam qala idza wada'tum mawtakum fil qubur faqulu bismillahi wa ala millati rasulillah sallallahu alaihi wa sallam akhrajahu ahmad وابو داود والنسائي وزاوي بن هبان وعلله دار القطني بالوقف آه وعن ابن عمر دل عبد عمر رضي الله عنه على درسه عن النبي صلى الله عليه وسلم دل النبي عليه مثل ثبت عليه قال يا شيخ إذا وضعتم موتاكم في القبور إذا كنت سنيا ماما تنكو أشكين قبري فقولوا كتير بسم الله رسولا الله وعلى ملة رسول الله akan hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda gare shi a karajahu Ahmad Imam Ahmad ya fitta wannan hadisi wa Abu Dawud da Abu Dawud da wannan sahihi da Nasa'i wasawu ibn ibn hibban ibn hibban ya inganta shi wa lalahu dalul qutni bil waqfi dalul qutni kuma ya illata yi da cewa hadisin mawqufi ne ba marfu'i bane to bayan an karantar da mu hadisin da ya magana akan yadda za a sanya gawa a cikin kabari sai kuma aka gaya mana yaya za ka yi lokacin da kake ɗaukan gawa kana sanyawa a cikin kabarin nan ni za ka yi to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin wannan hadisi cewa idan ka ɗauki gawa za ka sanya a cikin kabari a za addu'a da za ka yi za ka ce bismillahi wa ala millati rasulillah sallallahu alaihi wasallam za ka faɗi haka bismillah wa ala millati rasulillah sai ka sanya shi a cikin kabarin naka haka yake ba kawai ana ɗiban mutum a sanya shi bane lokacin da za a sanya gawa a cikin kabari to za a yi wannan addu'a ce bismillahi wa ala millati rasulillah saboda haka yana da kyau a koyi wannan addu'a idan ka ga za a sanya gawa to ka tambaya shi ne in ka tambaya za a ga mutum da addu'a da ake yi ana karanta bismillahi wa ala millati rasulillah sannan an gaya maka cewa an fi so a sanya kafafuwansa su za a fara sakawa inda za a ce kafansa da sauran jikinsa in ba samu kuma biyan da aka yi wa na aisha ta rabi Allah wa ana anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kasru azmi al-mayyit ka kasrihi hayyan rawahu abu dawud bi isnad ala shart muslim wa zari ibn majah min hadith umm salmata fi al-ismi wa na aisha ta rabi Allah wa ana daga sayyidina aisha Allah kara mata yadda أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا إذا لم تلل صبر عليه ياتي كسر عظم الميت ككسره هيا كريا kashin mamaci kaman karya shi ne yana raye rawa abu da abu da ya rubuta wannan hadisin isnadin da dangane ala shartu muslim akan sharatu muslim wa zara ibnu maja ibnu maja ya tsara min hadisi ummu salmata daga hadisin ummu salma fil ismi a cikin sabo donan kuma ana gaya maka tunda an gaya maka cewa a ga yadda za su yi gawa a cikin kabari an gaya maka yin addu'a da za ka yi lokacin da za ka sanya gawa a cikin kabari to sai ake so a gwada maka cewar ga wannan fa tana da alfarma ga wannan fa tana da kimanta kar mutum ya zama gawa a yi tsammani shi kenan ya lalace kawai za a yi komai da shi sai hadisi nan sai ta aisha Allah ƙara mata da tace hadisi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka karya kashin mamaci ba kamar ka karya kashin sa yana raye ne kar ka tsammani yanzu shi gawa ne ka kama kai ta kai ta lugugui da jikin nasa yadda ka gada ma a ba ka jin ruwa lokacin da yake raye ba za ka rubuta jikinsa ba to bayan ya rasu ma ba za ka rubuta jikinsa ba kenan malamai suka ce wannan hadisin yana fa'idantar da mu wajabcin girmama gawa kamar yadda ake girmama raye yadda ake girmama raye to haka ake girmama gawa ma sannan malamai suka ce hadisin yana karantar da mu cewa bai halatta a karya kashin gawa ba saboda alhurmarsa yana nan a maciccin ma yana nan kama a rayayye yana nan kama a rayayye sannan an kwatanta karya kashin gawa da kamar karya kashin rayayye a wajen laifi dan a ruwayan sayyidina ummu salma tace fil ismi a cikin laifi idan ka kama mutum rayayye ka karya kashinsa in ka kama rayayye ka karya kashinsa za maka hukunci وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح والجروح قصاص in ka kashe mutum yanzu za a kashe ka in ka cire masa hannu za a cire masa hannu in ka cire masa gaba za a cire masa gaba to shi ma mace ce yana da alfurma kar ka ce gawa ne ya gawa ne ya bayya ce kama shi kuma balla shi ba ka ce gawa ne a musulunci bai da wannan ba amma kuma shi gawa idan yanzu an zo ana wanka Allah ya kiyaye ba fata ake ba a garin wankan ashe jikin duk yayi laushi jikinsa duk yayi laushi kashin ya riga ya gama laushi an ji ana tuttudawa ko ne abu mai kama da wannan ana kama sai balle sai balle ya bushe ko ne abu mai kama da wannan to a nan ba yi laifi in haka ba kamar ka kama raye ne ka karya shi saboda haka amma malamai suka ce ba za a maka kisasi ba ba za a maka kamar na rayayye ba a ce kai ma sai an karya ka ba amma dai ka da laifi sai daga da su ba kuma saboda haka ana son mutum ya zama gawa a bashi alfarmarsa kamar yana rayayye kada ta yi gawa ne ne mushe ne ne bai san me ake ba a'a yadda aka girma ma shi lokacin da yake rayuwar nan to yana mace can da ma haka za masa a masa yanayin da ko da yana raye ne haka za masa kaga wannan wajen shi ake zuwa a karanci ilimin yadda ake wankan gawa ba kawai ka je ka samu gawa ka ji abin ce ne ka ta jujjuya shi kana kwakwar faɗa shi mai zama ba ai yana ji yana ji yayi kawai magana ne ba zai ba dan yayi magana ka za ka ware za ka za ka tsara gaba ko yayi magana to ba zai magana ba ba duk abin da kake yana kallo ka yana kallon ka kuma yana jin ka saboda haka aka ce sai na ji wannan ruwaya cewa ana so yanayin da za a yi wa mamaci lokacin da za a ɗauke shi daga a sashi a cikin kabarinsa da wankansa da sauransu duka yawwa to babu damuwan a amunata masa in ka munata masa yana mace jan da ma mato gaskiya za ka samu zunubi وعن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال الهدوا لي لهدا وانصبوا على اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم وللبيهقي عن جابر نحوه وزاد وارتفع قبره عن الارض قدر شبر وسهاه ابن حبان آه وعن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه فسيدنا سعد بن ابي وقاص الله تعالى مسجد قال يا شي الهدوا لي لهدا يجي ku mini lahadu hani wansibu alal labini nusban sannan ku tsayi da gini dan tubali a kaina tsayarwa kama su ne abi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda aka annabi ya nabi sallallahu alaihi wa sallam gare shi rawahu muslim imam muslim da wannan hadisi wal bayhaqi a wajen bayhaqi an jabir nawahu daga jabir ku tabbacin wannan hadisi din وزاد يا قارا ورفع قبره عن الارض ان دغ قبرين sa daga kan kasa qadar shibri gurgurun sabi daya ko kuma gurgurun tafi daya fazahu ibn hibban ibn hibban ya inganta shi wal muslim anhu na rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yujassis al qabr wa an yakul alayhi wa an yubna alayhi daga muslim Allah ya kara masa daga muslim wani wajen wannan hadisin ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani an yujassis al-qabru shine ai gini akan kabari ai wato yanayin da za a kawata kabari wa yi kuda alaihi ko kuma zauna akan kabari wa yi ibna alaihi kuma ai gini akan sa to waɗannan hadisan kuma da suka shiga yanzu suna magana ne akan yanayin da kabarin zai zama sai na sa bin abi waqasin Allah kara masa yadda yace a masa lahadu shi lahadu kabari ne na kabari ne amma a yanayin yadda ake tononsa in an zo za a raraki jikin kabari ne raraka za a yi ana jan ƙasa ana jan ƙasa ana jan ƙasa haka sai a sa mutum a ciki in aka sanya shi sai a hasu da ginin kenan an jawo ne an ja haka kama ana kama fafaka ake haka za a jawo yawwa loto ake ce maka in aka sanya mutum sai a ɗauko dubari kuma sai a zuzuba a nan sai a rufe shi wani shi ne lahadu ba shi muke a nan yawa mu wanda muke nan shakku muke shine a toni kasan kenan a tona a yi falo a yi ciki ko a sake tona sai a sa mutum haka shi kuma wancan in aka yi tonon ne sai a yi loto a jawo haka a jawo haka a jawo haka sai a sa shi haka a sa shi a ciki to wannan yanayin kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yi wa fati sahabbansa saboda kasan duk da suke barwa duk abin da za a yi ya za a iya za a yi a masa kabari akwai wanda yake yin shakku akwai wanda yake yin lahadu sai aka ce to ya za a yi sai aka ce to duwa aika musu masu masu tono a aika wanda yake yin lahadu wanda yake yin shakku shi ma aika musu duwa aika musu a ce musu zo su tona kabari shi kenan kuwa da aka aika musu sai mai lahadu ya fara zuwa wancan ya yi jinkiri kenan za ka ce to shi kenan shi za a yi to sai aka yi wannan to shine sai na sa dinga yi wa kasi ne ke cewa a tona masa a masa lahadu shi ma na lo masa kabari a masa loton nan ba a ba a yi shakku ba kenan yace a masa loton nan yadda ake yi sannan yace a tsaida tubali tsayarwa kan in loto aka yi za ka kuma dan tubala ne sai a rufe fito ba kaman namun nan da za a dauko itace a dauko menene a zuzu ba sai ya kya masa haka kamar yadda aka yi wa annabi muhammadu ya da mutum sun fita gare shi a ruwayan bayaki kuma da hadisin jabir ya kara da cewar an ɗaga kabarin nasa daga ƙasa gwargwadon sabi ɗaya shibir shine sabi ɗaya kasa bayan an bisne shi kenan wato tsohon kabari bai wuce tsabi ɗaya ba haka tafi ɗaya ba hakan nan haka aka yi to a nan wajen kaga ya fitar maka abu biyu na daidai duk da malamai sun yi magana cewa mu abin da yasa ake yi yanayin kasar kasar da muke shi yasa ake yin shakku a nan ba a yi zaɓu saboda ba wai za yadda in an tuna an raraka din nan ba zai faɗo ba domin kasar mu bata da dankon da za ta iya rike wannan abu in aka yi rarakan nan ba mu mamaki bane in aka zo aka sa mutum ana saka shi ba gama ma buk zai fada to sai suka ce yanayin kasar ne ya jawo ba a yin wannan yanayi amma ya tabbatar zai yi to sai a masa lado ko kuma su shigo duk wanda aka masa dai babu dai kowanne ne ma shi sannan kuma za a ɗaga kabarinsa bai fi sani ne ba kamar da aka faɗa nan amma shi ma wani rufi magana a kansa shi ba yanayin wajen ne yanayin wuri ne in an tabbatar da cewa in aka aka aka aka yi ne aka shimfiɗe shi gaba ɗaya wani yau zai taka ba zai kare gabari ba ne ruwan yau zai gurma ko to sai a ɗan ɗaga shi sai a ɗan ɗaga shi a yi alama da za a gane cewar kabari ne sannan kuma yadda in ruwan sama ya zo ba zai kurma shi ba saboda haka yanayin kasar wurin ne amma ga wani zai zo a ba a ɗauka kabari a kwantar a kwantar ba haka ba ne yanayin inda kake ne yanayin wajen da kake shi zai bayar za a ɗaga ne a'a za a shi fiɗa ne wani yanayin wurin shi zai baka yanayin wurin shi zai bayar da abin da za a yi in azobin da mawace idan kasar tana da ƙarfi tana da kyau yadda ko da ba ɗaga sosai ba ba za a samu matsala ba to shi kenan sai a yi shi bai bi sabi ɗaya ba in an tabbatar kuma za a iya samun damuwa to sai a ɗaga shi yadda dai ba zai rubza ba amma ka zo ka bunne mutum ka da biza abin la'asar yanzu misali yanayin damanar nan ka zo ka binne shi yan mata ya jiri ya zo an yi ruwa ko ya fada ni kai to ba a son yi wannan yanayi sannan a wani ruwayan an ga magana kabari kenan sai kuma bayan nan babu da mutum ya wajen zai zama shi ne aka ce ba a so a shafe kabari ba a so a shafe kabari a masa wata kwalliya ko kuma a zauna a kan kabari ba a so a zauna a kayi ko kuma a gini a kan kabari ba a sauran na abubuwan da amma yanzu kaburbura ko makabarta za ta ko makabarta ne za a yanka ba za a yanka ta kawai a raba mutu ku gini a wani ta ko wanda ba zai bace ba yau ba amma ba za a ce kowa ba ne amma akwai wanda yadda yake aka sanya shi na haka yake babu da ya samu shi ana iya samun waɗannan to kaga shi yasa ake so musamman da dai da babu kaburbura a bayan gida ne ake binne mutane saboda kan yanzu ana tono ana tono za a iya samun fito amma yanzu ya riga an ware wajen cin nan makabarta ne to gaskiya yana da kyau a kiyaye kwarai da gaske kar a zo a yi gini a kai ko wani ya zo ya ta rayuwarsa a kan wannan wajen ba a son haka ba a son haka an hana haka to wannan ne shine magana akan yadda kabari zai zama وعن عبد الربيعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عثمان بن مطعون فأتى القبر فأتى عليه ثلاث عصيات وهو قائم رواه دار القطني وعن عبد الربيعة كذلك الربيعة الله قال مسجد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عثمان بن مسعود شو أن النبي صلى الله عليه وسلم غريب يا صلى عثمان بن مسعود وأتى القبر كما يا أهل الشيء كبر سيكي فأتى عليه ثلاث عصيات في في يزوب قصا akan kabarin nasu zubawa guda uku huwa qaimun alhaji shi kuma yana tsaye rawu dalukutni dalukutni ne da wannan hadisi shi kuma wannan hadisin yana magana ne bayan an riga an sanya mutum an sa shi a cikin kabarinsa an ɗebo ƙasa an zuwa an gama komi kenan to yana gwada cewar kai da ka halatta kai da ka je ana so ka yi musharaka a cikin bisorsa kar ka je ka kama wuri ka tsaya kawai har a gama ko ka kama tafi har a gama wallahi ko ka kama waya ko wallahi na magabarta ne ne mun wane ne yau wallahi muna wajen mutu kaza ka daka ba kai komai ba ko yanzu kan har sata ma kake a wajen alhamdulillah an je an je binne mawaci ana sata to ana so kai musharaka cikin binne wannan saboda nan an ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya zuba kasa har ka uku ya ɗiba ya zuba ya sake ɗiba ya zuba ya sake ɗiba ya zuba akan kabarin ta shafa kasa kabarin mutum kuma ta wajen kansa ta wajen kayan mamacin ya je shi ne malamai suka ce idan ka je sai ka ɗebi ƙasa haka ka sake zubawa ka ɗiba ka sake zubawa ka ɗiba ka sake zubawa sau uku bayan a riga ma an gama komai kai in baka samu kayi gobi ba baka yi tono baka kawo baka yi komi ba ana so ka je ta wajen kanka ka tsaga kafan ka rufa ka ka zuba kasa tsoro amma yawanci malamai suka ce wannan musabbi ne ba wajibi ba ne sun kafa hujja da wannan hadisi na wannan babi sannan kuma da wasu asar da aka bautar da sayyidina ali da abdullahi dan abbas da abu zabba wasu kuma suka ce a jayizi ne amma ba musabbi ba ne in baka yi ma ba ko in baka haka ma ba ko kamar imam malik ya tafi akan haka yace shi bai ga wani karatu ba bai ga wani hadisin da yace ka zuba ka zasa uku a kan kabari shi bai gan shi ba amma dai wanda suke bisne gawa su ne wajibi a kansu su tabbatar da cewa sun zuba kasa amma ba kai da kake gebe ba to yana nuna maka cewa ba wai aiki ne na wajibi ai na ji an bisne wa da ni ha ka da kaza ka zuwa kuwa a ba kai wata kai kai laifi a to ba ka ba kai laifi ko ba abu ne dai kawai da ake so saboda nuna jin kai na wannan mamacin sannan kuma malamai suka ce wannan girma ne wa shi sai na Usman ibn Mas'ud da ya rasu a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo har ya dauki hannunsa mai albarka ya shafa kan kabarin nasa wannan girma ne a gare shi to wannan ana yin haka idan an binne mutum a sha bakan kabarin sa amma musahabi ne ba wajibi ba وعن عثمان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لاخيكم وصلوا له التثبيت فانه الان يسال رواه ابو داود وصححه الحاكم وعن عثمان رضي الله عنه sai sai na usman Allah kara masa yadda kala ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan farada min dafni bayti annabi da ran jalal sabana gari ya kasance idan ya gama bisu da gawa wa gafa alaihi zai akan gabar wa kala zai ce istaghfiru li akikum ku nema wa dan uwan ku gafara wa salu lahu tasbih ku roƙa masa tabbaci ya samu tabbatarwa fa innahu al'ana yus'alu dan shi yanzu nan ana masa tambaya rawa abu dauda abu zan da ya rufe wannan hadisin da zawa abu hakim hakim kuma ya inganta shi bayan an binne mutum an gama me za a yi shi ne abin da ra- hadisi yake gama annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya binne mamaci aka gama komi yana tsayawa kan gaba zai tsaya sai ya ce ku nema wa dan uwanku gafara ku nema masa gafara ku roƙa masa ya samu tabbaci ya tabbatar da abin da ya rayu a kansa saboda shi ba yanzu nan kuna barin nan za zuwa tafi shi da wannan hadisin ya kunshi abubuwa da yawa abu na farko shine bayan an bisne mutum ana nema a wajenka ka tsaya ka nema masa gafara kuma hadisin nan ya zo da cewa istaghfiru li akiku ku nema wa dan uwanku gafara ba istaghfir li akika ba ba ka nema wa dan uwanka gafara ba ka ce istaghfiru da jami'a kawo ku nema wa dan uwanku gafara sai wani kuma yazo zai ce a'a ba za a nema wannan gafara ba ba za a nema wannan gafara ba ba shi kawai hadisin nan ba ya inganta Abu Dawud ya kawo shi hakim ya kawo shi ga hadisi ingantacce ku nema wa dan uwan ku gabara kai kuma yanzu ka zo ka ce kana nema masa gabara saboda me kuma wai abu wanda na gani ma zai bada hujja wannan hadisi ya karanta wannan hadisi shi ya jawo annabi ya ce a nema wa dan uwa gabara a nema masa tabbatarwa saboda yanzu a wasu tambaya saboda haka kowa ya masa addu'a amma a haɗuwa masa addu'a bid'a ne na ce shi kenan an samu sauki daga yanzu ma kan addu'a ya sallah kawai eh addu'a ma sallah ma bidiya ne ai kawai sai kowa je yana sa ai musulunci addu'a din na cikin komai ba rabuwa ai ka san bakin wani ne to su suna soke albarka wa kowa ne babu shi albarka ko suke dauka saboda haka sun yi ganin haka addu'a kai ai ai ai za a nemi albarkan wani kenan to ba nemi albarka ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un alqur'ani yace wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri ya rasulullahi duk wanda ya mutu a cikin munafikan nan karka karka san masalla sannan karka dai akan kabarin sa to yana da akan kabari me zai addu'a to saboda haka ku nema wa dan uwan ku gafara haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa duk wanda iyalansa suka hana masa addu'a sun cuce shi sun cuce shi sun cuce shi saboda haka mutum in ya mutu an binne shi nan abin da yake bukata a lokacin a masa addu'a ne a nema masa gabara shine abin da yake bukata sannan a roki Allah tabbatar da harshen sai faɗi abin da ya faɗa a duniyar nan na la ilaha illallah muhammadu rasulullah na imani da Allah dai da ya dade da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to a masa wannan saboda yanzu a tambaye shi a Abdullahi dan Abu Dawud ya ba da wasiya ya ce idan ya rasu a zai a masa addu'a kamar za a yanka ragumi a raba namansa ya ce shi sharaɗin da ya sa wa yankuwansa ke kada ana zuwa a binne shi a dawo shi bai ta ba in aka binne shi ba da rasuwarsa lokacin da za a ɗauka kamar a nemo ragumi a yanka shi a raba namansa zuwa na masa addu'a ya ce an ɗauki wannan lokacin to ya gode daga nan wajen a ɗauki amma yanzu ana zuwa an binne mutum ana cewa jama'a a maka addu'a kowa zai fara zillewa kawai zai fita ga sahabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa shi a tsaya kamar a yanka raƙumi a raba naman sa a mara addu'a amma wani kuma ana cewa salati annabi goma Allah ya ji kawai ya masa gafara sai ga ya fara ya zillewa zai fita a to ba abin da yake nema wurin ka kamar wannan abu a masa addu'a wasu ruwayan na hadisin sun kawo cewa fa inna wal anis annan da aka ce za mu tambayar nan a wannan lokacin ne ba kuna tafiya malaiku za su zo su same shi a cikin kabarin sa dama duk abun da ake yi daga lokacin da aka ce ya rasu nan yana ji ba bai ya ji bane yana ji amma jin da yake yin wani zai yana ji kamar mafarki yake yi an ce na rasu an ce kaza an ce gashi nan dai an yi sallah gashi nan an kawo ni cikin kabari yayin sai ga kamar mabarki ne kama ko kuma da gaske ne kama ba zai gane gaskiyan da ake ciki ba bayan an sashi a cikin kabarin ana son yashi idan mala'ikun nan suka zo sai su taba shi sai ya farka sai ya farka shi ne malaman suke faɗa kuma hadisi ne wasu da ce annasu niyamun idza ma tuntabahu mutane gaba ne su bacci suke bacci suke gaba ɗaya kowa na bacci ne yanzu haka nan mu bacci muke ran da zamu farka shi ran da mu shirka bai ran da mala'ika ya taba kan nan to a ne ka farka amma muka bacci ne kawai a ranar da za ka farka farkawan gaskiya to a wannan lokacin sai mutum ya farka ya gane ba shi yanzu ka ya zo barzan ya bar duniya bai isa lahira ba yana hanya kenan yana barzaku to wannan barzan din na kuma shine gada kenan gadan da za da za ka tafi lahira ba kai ba kana hanya ka bar duniya kuwa to wannan gadan daga nan ne za a gina mutum ya bar duniya ya ɗan yi shekarunsa shekarunsa sittin ya yi ko saba'in ko ƙasa da haka ko sama da haka ko ɗari ko sama ko yana shekara nawa ya dai yana faɗawa cikin kabari ya shiga barzaku sabuwar rayuwa ce ita ba rayuwa ne za ka yi ta zaman jira ne za ka zauna ka jira har da za ka shirya makana mai to a wannan wajen in mala'ikun suka zo da yake mana fa'inda wal'ana su aliyu za a tambaye shi in suka zo za su zo masa da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kabari ta sai su ce masa ba za ta kulu fi hadha al'abd me kake bada kan wannan bawan bawan su nuna masa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shikenan idan yayi imani ya bi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce huwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai wannan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shikenan mutum goyo sun kare an gama tambaya duka duk da wata ruwaya an ce za a tambaye shi a tambaye shi menene wane ne ubangijinsa wane ne annabinsa menene alƙiblarsa menene malamai sun kawo wannan amma akwai hadisai da suka tabbatar da cewa da annabi za a zo wannan sallallahu alaihi wasallam shi kawai idan ya gane annabi sallallahu alaihi wasallam ya amsa ta ce mike nan an gama sai a ɗauko gidansa na wuta a ce wannan shine gidanka na wuta da aka shirya maka da baka ji Allah ba ga gidanka da aka tsara ma inda zaka je kenan amma yanzu din da Allah ya kaddara ka kai imani kai abin da ya kamata to wannan gidan ba shi ne gidanka ba sai a nuna masa gidanka na aljanna a ce wannan shi ne gidanka gidanka na aljanna kenan sai a masa wayarin wannan gidan aljanna nasa daga lokacin a cikin kabarinsa kai ne ka je za ka ƙarasa ofishin babban mutum ko baka shiga ba ka je ka wai turo daki wani daki ne za a je kawai na inda za ka shiga ka ga alaji alaji ya fito ba ma ga inda ake zaman jira to yadda wajen zaman jiran ne ya ga ka cikin yanzu in alalace yake to na maka saboda ka tsaya wa yarin mutum aljannarsa ya zama yana jin daɗi har zuwa yana zaune yana jira har zuwa ran da za ta yi sanan malamai suka ce iyanin Allah yarda ake da imani kawai ai za ka ce ah to kabarin kwana nawa ne mutum zai a ciki ko ai ai zai rube ai zai lalace ai zai zama kasa ai za a zo ya zama kabarin ya shafi ma kawai ba abin da mutum ba in za a tona ba za a ga komai ba ko kashin sa ba za a samu ba haka ne ko to amma rayin sa yana nan to rayin sa nan yana nan zama wannan gan jiki ga kawai suna ne ai ran ne shi ne saboda haka ko kan gan jikin ya gama lalacewa ya yi komi ran sannan yana nan kuma a ran za a na bawa ni'iman ko azaban Allah ke to saboda haka daga lokacin sai masa bayanin aljannan sa shikenan ya zauna a ciki kamar yadda makaranta a baya wasu bayan Allah Allah yana hada su a barzaku a barzaku ma ana haduwa za a hada rayukansu har ma su tattauna suna hira a juna suna ganin saboda abun ya zama daya sun rayu a duniya sun zama bayan Allah na gari a lahirar ma haka sai ga mutum mutuwa ta zo masa ya mafarkin iyayensa ko ya mafarkin wani na kusa da shi ko ma haka dai mai kama da haka bada masa yawon to shi ma gashi kuma sai ya tafi ya je lahirar kuma su haɗu ya je barzak ɗin su zauna su ta rayuwarsu suna jira rayuwar da ta bi ta nan saboda ita ta na'a tana da iyaka wajar ba ita ma tana da iyaka ma amma ba wani shi bane akwai wanda zai ce maka garin da za ta yi shi ba wanda ya sarana saboda haka ka gyara wannan gidan da gidan da na dawama ne ba wannan gidan na ƙarya ba wannan na ƙarya ne dude ka sani dai gidanka da gyara shi da komai ka san shi da wanda zaka ji zaka da review ne ko da review a cikin sa duk tsawon kwanan ka ka san ba za ka yi bai ashe ka san zai kare kenan ka san zai kare amma dan adam saboda shirme sai ta ai gidana ai a gidan mutane ne gidanka ka ai kawai ne ai kawai ne gidanka amma wanda gidanka zaka fita dole wata rana dole za a fita kai to ka dage ka gyara wannan gida yace mana wa an darmata bin habib ahlu tabi'in qala kanu yastahibuna idza suya ala almayt qabrahu وانصرف الناس عنه أن يقال إن قبره يا فلان قل لا إله إلا الله ثلاث مرات يا فلان قل ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم رواه سعيد بن منصور موقوفا وللطبراني ناوه من حديث أبي أمامة مرفوعا مطولا آه. وعن درمت بن حبيب daga darmut dan habib ahadu tabi'i ɗaya daga cikin tabi'ai kala ya ce kanu yastahibbuna idza suya al-mayt qabran yace mustahabbi ne ana so idan aka daidaita mutum a cikin kabarin sa wan zarafan nasu an mutane suka waze suka dabi an gama musu an gama musu an yi kalu inda kabari ya fada a wajen kabarin nasa a ce masa ya bulan ya kai wane a kira sunansa kul la ilaha illallah kuma la ilaha illallah a fada salasa marratin sau uku kul rabbi allah ka ce ubangiji ka shine allah wa dinin islam ka ce addinin ka shine musulunci wa nabiyyi muhammad ka ce annabi da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam rawu sayyid bin mansur mawqufan sai dan mansur ya ta wannan hadisin amma mawqufi ne wani tabarani nawo a wajen tabarani kwata kwacin sa mabubi shi ne hadisin da bai je kan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya kan sahabi shi ne ake ce masa mabu in an ce marfu kuma an daga shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam sahabin ya ce ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza ko kuma sahabi ya ce kawai an ce kaza ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana aikata kaza sai a ce masa mabubi shi kuma yawa ya rawaito shi daga hadisin Abu Umama marfu'an din an rawaito shi marfu'i mutawwilan ko mai tsawo hadisin ya daga tsawo kenan da wannan hadisin kuma yana magana akan talqini ne shin ana yi wa mamaci talqin bayan an binne shi ko ba a masa ana masa talqini ko ba a yi to wasu malamai sun sun dauki wannan hadisin na biyu mama da kuma maganar da Ibrahim bin Habib din nan suka ce mustahabbi ne a yi talqini wa mamaci bayan an binne shi amma hadisin ne yana da rauni shi wannan hadisin da makaranta ne sarki ne shine bayan an binne mutum an gama sai ce wane wane sai an kira sunan zabu kamar ila ilaha illallah ka ce musulunci shine addinin ka ka ce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine manzon ka a gaya masa akan kabari to wannan hadisin malaman suka ce wasu suka ce hadisin yana rauni sannan suka ce mustahabbi ne wasu suka fara suka ce a wasu sarki ne to amma imam malik a wajensa ya ce ba za a yi ba saboda ba a ji a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ana yin haka ba da zamanin kalmomin su shige ba a wajen imam malik ya ce kai makaruhi ne ma mutum ba an binne shi a masa tarbiyya nan ai ta kiran sunan sa ce bari la ilaha illallah ya ce musulunci ne addinin sa ya ce annabi muhammad ne manzon sa a wajen imam malik ya ce makaruhi ne dalili ga hadisi duk da hadisin an kawo shi a rauni saboda ka ba zai ci haramun ba tun da dai an samu hadisi mai raunin da ya magana ana yin tarkini to sai ya ce makaruhi ne a wajensa an kiyaye haka amma a wajen imamu ahmad da waninsa suka ce za a iya suka ce za a iya tarkini idan an binne mutum saboda ka mutanen sham yawanci har ma gaba da gobe za ka ga suna yin haka ne suna yin tarkini amma mu da ma zamu da muke ciki ma zamu imamu malik in an binne mutum ba za mu tarkini don ba sai da masa addu'a bayan an masa addu'a kuma sai a kowa ya kama gabansa kenan to wannan shine karshen abin da ya kawo mana akan yanayin da za a yi mamaci bayan an binne shi to daga nan kuma zai gaya mana yadda za a ziyarce shi magana ziyarar kabari sun yi hadisan da za mu tashi a kai insha Allah yadda ana zuwa ziyarar kabari ne ko ba a zuwa sannan kuma wani yanayi za a fada bayan an je a kunna mutum an dawo din za a ci gaba da kokawa ne ko kuma me ya kamata ana masa to su ne hadisan da za mu tashi a kai in Allah yadda abin da makaranta ne dai Allah ba mu ladan sa abin da kuskure Allah gafarta mana muka can ne Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama aqulu qawli hadha wa astaghfirullahi li wa lakum wa assalamu alaikum wa rahmatullah amana addu'a